بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar ko ranar ranar lahadi ranar litinin wato uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah shine kaset na 29 cikin jerin karatuka da ake gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma ga 'yan uwa mata a wannan makanta ta mai albarka wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskiya a zaria kaduna state nigeria taken karatun shine alqur'ani mu'jizar mu'jizozi kamar da aka ana sauraron ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadisi salafiya wanda ke number 4 madarkatar gaskiya a Zaria ita darul hadith makaranta ce da malam albani gina dan cimma manufofin da asa da yake da fatan Allah yi da nufi muna tafsiri cikin suratul kafi ne ba manta ba amma kafin nan ga watan baya da wata ta rubuto tana cewa malam ɗalibin da ya zo jarabawa na wani ɗan lokaci sallarsa ƙasaru zai yi to sai addu'a kuma allah ƙara malam lafiya ɗalibin da ya zo jarabawa ɗan wani lokaci daga wani gari wanda tsakanin garin da garin da ya je jarabawar ya halasta ya ƙasaru kun fahimta? idan ba in ba a yanke iyakar kwanaki kuma daɗewa zai ba misali zai zo wata ɗaya ne sati biyu ne kawai zai yi wannan duk ƙasar zai a wannan kwanaki ɗin ina fatan fahimta saɓanin masu bodin ka zo jami'a a biyu za ka shekara ɗaya ko za ka yi tam ɗaya ko tam biyu misali cika sallah za ka yi amma ka zo in zai ce ta aiki ko ta workshop ko seminar wanda abuwan duk mutum kasar zai kwanakin da zai yi Allah samu dace to da ba manta ba muna kan aya ta goma sha bakwai kenan ko mun aya ta sha bakwai da ta sha takwas ana ma dan karanta mana wata rashin ta sai zama tashi a wajen
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت
to masha Allah wannan aya akan ta muka kwana za mu fassara dan da zama na tashiya Allah madaukakin sarki ke cewa wa tarashamsa idza tala'at kai al-mukhatab wanda ake magana da kai da ce zai zama kana wajen yace zaka ga rana idza tala'at idan ta bullo daga inda ke bullowa tazawar tazawaru an kafihim sai ga rana tana kaucewa daga haske cikin wannan kogo nasu za ta lemi sai ta dama-dama wai za garabat idan kuma za ta faɗi ta ƙarizun za ta shimali sai ta basu ba za ta buge su ba sai ta ɓangaren hagu-hagu wahun fi fajewati mai alhalin suna farfajiya ta kogon wanda al'adance da ya kamata duk sanda rana ta fito ta bige su duk sanda ta faɗi kuma ta bige su amma Allah maɗaukakin sarki sai ya hana ranar yin haka saboda nuna mene karama ga waliyan Allah kamar da mu zo mu ji insha Allah ta'ala kamar da wasu maran ta ce wai Allah ya sa wai wani bango ne to ai da an sa wata katanga ce take hana buga su da bai zama karama ba da bai kuma zama ayatul lahi ba ina fata mutum Allah ce zalika min ayatillah da bai zama wani abun a zo a gani ba inda ban gode tunda me ya hana ranar da ke nan ta buge ne yanzu to ko kafiri ne tsayin haka shi ma bango zai hana shi wannan ranar ranar ta buge shi balantana abin so abin da yake shine wata karama ce da Allah ya ga dama ya bayyana ga waɗannan bayin Allah shine sai sanya cewa ranar in ta fito sai ya hana hasken teje bugi waɗannan mutane kar ta tashe su bacci ko ta cutar da su haka Allah ya ce zalika min ayatillah shi hakan da muka yi to yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki mana daga cikin mu'ujizozi da na iko na Allah madaukakin sarki Allah na iya komai a lokacinsa da ba lokacinsa ba ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace Allah ce man yahdillahu fa huwal muhtadi wanda Allah ya dora akan shirya shine shiyayye ba a siyanta ba a kwata ba kuma a gada sai wanda Allah ya shiryar wa man yudlil wanda koya bata akai bayani akai bayani ya zaba bata dan mukan fasara cewa man yudlil wanda ya bata duk da fi'il in ka kalle shi fa'il in zaka koma da zaka kuma zuwa ga menene hmm za kuma zuwa ga Allah ne ko ba haka ba to amma a ƙa'ida ta aƙida musulunci ba a jingina shar zuwa ga Allah ina fatan fahimta don Allah ya bai ina hadainahu najidain falakata hamal ba. ko a wata ala ce imma shakiran ina hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah di yayi bayani a gurgurdan ikon da kake da shi ne kake zaɓin abin kirki ko ka zaɓi na shari to saboda ladabi ga Allah in ka zo sai ka ce wa man yudlil wanda ya zaɓata fallan tajida lahu waliyan ba za ka taɓa sabon masa wani masoyi ba alwali masoyi majibancin lamari murshidan wanda zai shirya da shi dan Allah bai bashi wannan shirya din ba ma'ana wannan matasa hatta su da kake kallo da Allah ya dora kan shirya ake gwagwagwa da su kyautar Allah ce ba su wannan shirya din Allah maɗaukakin sarki shiga da bayani irin na karama da martaba da mutunci mutuntawa dai wa'annan bayi ya ce wata sabuhum aiqazan idan da zaka gansu a lokacin suke na bacci duk ga sunan su nawa ne ma za mu ji lissafin su ko sun kwanta suna bacci har da karansu a bakin kofa annabi Allah ce da kaga zaka dauka suna farke ne aiqaz jam'i na yaqis al yaqiz mutumin da ba bacci yake ba aiqaz sai zama jam'in su to Allah ce kana zaka tsammaci cewa idan su bi ba bacci suke banda zaka gansu saboda mene saboda mutunci ga Allah karama da Allah ya masu in ba dan haka ba idan da ya zama abu da shekara 309 ai ya kamata duk ƙura ta ci cike shi ne ta yadda ma ba za a gani ba amma ga idan ƙuru-ƙuru kuma ƙurar ba ta cike shi ba ina fatan fahimta kuma Allah ya sa karama din domin kada wani ma ya leko ya zo tona asirinsa ɗin saboda ka zo gansa Allah kamar da faɗa wa tasimu aiqadan wa hum ruqut wa nuqallibuhum zata yamini wa zata shimal Allah ce muna jujjuya su bangaren dama da bangaren hagu anan Allah bai faci kwanakin da yake jujjuya su ba wasu malaman tafsiri sun ce duk shekara ana biya su biyu wasu sun ce duk shekara kaza da kaza wannan layihin mu na zalika abin da ke da muhimmanci a wajenmu shine mu gane cewa a cikin karamar da Allah da iko na Allah shine na juya mutanen nan san da ya ga dama waya Allah abinda malaman tafsirin ke faɗa ya zama haka ne cewa idan da abbas bangare guda ɗaya kawai da gara sai ta zo ta ci jikinsu ina fatan fahimta ƙasa za ta bene raraki jikinsu inda an basu bangare guda ɗaya idan kuma da to shi sa sai suka ce wai Allah yana juya su ne saboda haka to ba maki su cinka a wannan abun amma mu muna ganin cewa a irin iko na Allah madaukakin sarki annabawa akan binne su hada su da ƙasa gaba daya amma ƙasa ba ta cin jikin annabawa doni annabi da aka binne a sa ƙasa a rufe shi da ita ƙasa ba ta cin jikin shi mai sauƙi da in Allah ga dama ikon shi ba su ɗin gasu suna kwancen shekara ɗari ko mene ya zama ƙasar ba ta jikinsu ba wataƙila kuma zama kwanciyar da mutum ya kwanta ɓangare guda ɗaya ko kai kwanta ɓangare ɗaya kai ta bacci kai ta bacci sai ka ce in ka zo ka ce kawai kana ce wani ce maka halaka kwanta ɓangare ɗaya ne mai wa wannan shi ne dalilin abuwa dai sa iya faruwa amma almuhimmu shi ne sun yi baccin nan ɗan wannan shekaru kuma allah a karama shi a ikonsa yana juya su kuma ba tare da masu tashi ba kuma ba tare da mene ba sun sani saboda dai su cika baccin su laƙadan haka allah ya so ina fatan kun fahimci wannan abun Allahu akbar Allah yake wa kalbuhum basiqan zira'ihi alhalin karansu shi kuma yana nan ya sunfida ya shimfida zira'ihi zira'in shi guda biyu kun gane wannan al'ada kare kenan ya shiga mene ya kwanta sai shimfida zira'in shi yana gadin mai gidansa lawit talata alaihim Allah ya ce da a ce zaka tsinkaye su kai wanda ake magana da kai yanzu a san da suke bacin da za ka je ka gansu lawallaita minhum firaran Allah ce da sai ka gudu da ya ka juya ka gudu a karce wala mulita minhum ru'ba da sai ka cika da tsoro saboda ganinsu da kai mutum zai gudu yana fargaba wannan duk Allah ya saboda ya bada protection ga wayannan bayin Allah nasa waɗanda za mu ji cewa sun zama waliyai mu ji kuma irin takwicin da Allah ya masu har da karansu ɗin to in ba a manta ba a karatun da muka dai gabata mun ce mun ɗauko tafsirin imamun ƙurɗubi yana mana bayanin mas'alolin da ke cikin ayar in kun ji lura a ayar ya ambata mana kare kuma ga irin zaman da karen ya yi to shi ne imamun ƙurɗubi ke mana bayanin hukuncin kare a musulunci ina fatan fahimta in ban manta ba yace almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu duk da mun kanta wancan lokacin amma lokaci ya kure mana ne yace warada fi sahihi an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya zo a cikin sahih tunda ba magarbe ne na nufin sahih muslim kenan cewa manzan daga ibn umar Allah kara masa da ce manzan Allah ya ce maniktana kalban illa kalba saydin aw mashiya duk wanda ya riƙe wani kare in ba karen farauta ba ko karen kiwo na ƙasa min ajalihi kullum min ɗani kullum ladansa zai ragu gwargwadon ƙiraɗi guda biyu sakamakon ya aje kare a gidansa kullum ladansa ƙiraɗi guda biyu in za ku tuna mun ce ƙiraɗi shi ne mene ku ɗauko hadisin kuna akamun jana'is shi ne gwargwadon dutsen uhudu fa ko da dutsen kufaina ne aka rage maka aiko ka shiga uku ina fata fahimta wannan hadisi ne ingantacce imam muslim ya fitar da shi malam cewa rawa warwiya an fi sahih aidan an abi hurairah radiyallahu anhu qala arwato irin wannan hadisi a cikin sahih muslim daga abu hurairah Allah ƙara masa da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a man ittakhadha kalban illa kalba mashiya aw saydin aw zar'in duk wanda ya dauki kare ya aji idan ba karen kiwo bane ko karen farauta ko na gadin gona in ta ƙasa min ajali kulle yau min ƙiraɗin kullum sai an zabtar ladansa gwagwadon ƙiraɗi guda ɗaya ƙalar zuhuri imam ibn shabbas zuhuri sai ce wa zukira libin umara a wa zakara libin umara kaula abi huraira ya ambata abla dan umar magana abu huraira wancan hadisi na shi kenan wanda ya zo da ƙarin mai kene a ciki zar magana karan wato na na kiwo na, gadin gona fa qala sai abla dan umar yake cewa yarhamullahu abu huraira Allah ji kan abu huraira kana sahibi zar in ya kasance mutum ne manomi ina fatan fahimta ishara kan cewa shi da abla dan umar bai ji ƙarin aukal bizar'in bakaran farauta ai karan kiwo ba amma tunda Abu Huraira ya ji kuma abocin kiwo bai yarda ya haddace hadisin kenan ni da ban haddace ba ko ya samu kar da ban samu ba ina fata an fahimci wannan sai ce fadallat faqad dallati sunna as-sabita sunna tabbatacciya ce nuni alaqtina il-kalbi lis-sayd waz-zar'i wal-mashiya akan halalcin tattala mutum ya aje kare saboda farauta ko don kula da gidan gona ko kuma saboda farauta a ta abin nan shuka waje alal na kasafi ajari maniktanaha ala gari zalika min almanfa'a sai annabi ya sanya rage lada da za a yi wanda ya aje kare ga mutumin da ya aje kare ne ba ɗaya daga cin wa'annan ma'anonin guda uku ba ina fata kun fanci wannan abin to jama'a duk masu aje kare a gidaje angonni na musulmai za ku zo ku ji me suke cewa suna ajiya saboda shi saboda ka shiga gidansu ko ba haka bane yawwa saboda ko kuma kada barawo ya shiga ina fatan fahimta to a madina ma akwai barayi ko ba haka ba a sauran birane da adabi ga su duk akwai barayi ko ina ne ma ana samun barayi amma wannan ba daga cikin wurare abubuwan da ya sa shari'a ta da ka aje kare a cikinsu ina fatan fahimta ana aje kare ne kawai saboda wannan ma'anar guda uku kana ƙarawa to ka shiga uku don haka wai don kin je kin karatu a ingila kin ga ingilawa suna ɗan samun kare ɗan kwiko suna yawo da shi haka za a ɗan rugumo shi haka ana tafiya ana rangwada a titi da kare ina fata an fahimta to ta ƙi aure malam ba ta haifu tana son goyo kuma ko ba haka ba to sai ga ana ɗan rangwada da kare a titi ko kuma kin gani tsoho tuku kai ka je saboda shi kuma wani tsohon na nan ya gama ritaya shi kenan bai da ɗa bai da jika sai su ɗan kare yana ɗan yawo da shi in yana karatun jarida sai ɗan makale shi a wani waje haka kuma ya ɗau jarida haka lafiya ta karatu shi ma kai ma sai ka dawo kai ma kanka ya waye bari kai koyi da wannan zaka fada matsala da yawa nan barko matsalar annabi ya hana ka rike kare da wannan ma'anar nabi kuma ka zama kana koyi da arna ina fata mun fahimci wannan abu duka wayannan baya halarsa yan uwa musulmi da haka ba daidai bane aje karnuka da muke a cikin anguwanni za mu ji to malamai sun ce menene yasa ake zabtare ladan shi ne imamu ƙudubi yake cewa imma litarwi'il kalbin musulmi na watashwihi alaihim bin bahihi ana rage wa mutum lada ne imma litarwi'il kalbi al-musulmi na saboda idan aka aje kare a cikin anguwannin zai zama yana ba musulmi tsoro haka ne ko baka ba ka zo wucewa baka san da shi ba sai ka ya fara shi hanhon sai ga mutum ya fargita ana haka ko ba haka musamman dangi mata ko ba haka ba za ga wata ga titin ba za ta banin ta wuce ko amma ta hango wani karin sai ta tsaye da tara can wajen titin sai ta je ta yi shan fanya tana tai tana kallon shi in ba ta yi sa ba mai mashin ma ya bige ta ta ga zan mene akwai mene tarwi akwai tsoratarwa yara za su wuce a tsautar da su bako ya zo gida ya buɗe kofa ya kwankwasa sai juka da ya faru ya sai ga mutum ya tsorata don haka na faruwa ko malamai suka ce to wani daga cikin abin da yake sa azantar ladan mutum da kuma mene shine tashwi sa mutane hayaniya kuna zaune kuna gidanku sai ku ji wanda ya aje kare a makocinku ko a gidanku sai gaji yana taushi ya dame ku yana taushi da shi dai kare al'ada shi bai zauna ba sai ya haushi ko ba haka ba to wannan hayaniyar da yake sa wa mutane disturbing da yake wa mutane yana daga cin abin da ke sa azabtare maka lada wani sai ya ce maka Allah isa wani ko bai ce Allah isa ba amma ya damu ba abin da ya iya ne muna demokaradiyya ne muna Najeriya ne ina fatan fahimta an ce kowa da kiwon da ya aishe shi ko in kaga dama kace zaka aje da musa a gidanka a Najeriya halarta ka aje iyaka ta cin yaran mutane waje a dauki lauyoyi a ta shari'a in ka fi samun kuɗi ka dauki lauyoyin da ya fi karfin na wannan kike na aka da wancan din Allah shi kyauta kun ji wannan ko wannan ɗaya daga cikin dalilin da ya sa malam suka ce wannan yana kashe abin da ake zabtare lada ga wanda ya aje kare ko kallon illolin guda biyu illa ta farko mene tsoratar da musulmi illa ta biyu mene kuma sa mutane disofi ɗin musulmi kowace ɗaya aka samu karka ce to aini na karan na kulle shi a gida ne baya abin nan kun fahimta a inda zan gawo shi zai cutar da musulmi kuma da yawan mutane sun faɗo wani abin babu shakka ba mai musun cewa kare yana da wani ɓangare na amfani shi ne in yana gidanka ba ko na ɓarawo zai shigo ba musamman irin karen da aka tarbiyya haka ɗin ko to amma wannan abin shari'a ba ta kalle shi a cikin maslahar da ya lassa ka rike kare a gidanka ba kai kuma musulmi ne abin da ake so shine kawai Allah da manzansa biyayya in ba haka ba ka gina a Najeriya yanzu Allah ya kawo mu a duniya Allah ya kawo mu wani zamani technology ka sa na'urori a gidan kankana so wanda alatin ɗinka ga abubuwa ne mana akwai na wanda ka sa da wani ya girma bai za ta maka ƙara ka sa na'ura za ta protect ɗin gidanka wani ba zai iya shiga ba asu nan ga iya abubuwa da yawa nan balantana kare jama'a ku duba hidimar da ake karnukan nan sai karewa ana yanka mai rago rago ga bayan Allah wani ya wata uku bai sa tsokan nama a baki ba ka je ka ba rago kare rago a banza banza banza ba lada ba la'ada Allah shi kyauta to wannan ɗaya kenan malin ce auliman idkhulil mala'ikati fihi ko kuma za a zartare mutum lada ne saboda hana mala'iku su shiga gidan kun gane idan har ka aje kare a gidanka ya kai dan uwa musulmi ka sani mala'iku ba za shiga gidanka ba hadisi ya tabbacin abu dauda annabi ke cewa mala'iku ba sa shiga gidan da da imam mutum zai ambala kuma saka gidan da yake akwai kare a gidan ko kuma akwai mene hoto annabi ya ce mala'iku ba sa shiga wannan gidan kuna ji idan har gidanka akwai kare idan mala'iku ka sai su ƙetare gidanka shiga na maƙocinka idan gidanka akwai hoto ka sa hotunan mai martaba sarkinku ko kuma shugaban ƙasa ko gwamna ko kuma akwai mai gidanku ya sa irin ya yi hoto an sa ai wannan hoton mai gida ne wannan hoton hajiya ne wannan hoton family friend duk ɗan uwa mala'iku ba shiga gidanka ba wallahi in dai ka ɗau hoto ka sa a gidanka ka ajiye shi a fili malakuwa su ga wannan gidan ba ka rabu da fatoyin malamai suke cewa ya halarsa a sa hoto ko su malaman muna ta wannan bayanin ana makale magana usaimin cewa wai ya ce hoto kaza kaza ko usaimin din bai da ɗauki hoto a sa a gida din ba ya yi faɗa a kan wannan magana bayanin rashin hankali ne ma wannan abin sannan kuma ga nassin hadisi ya tabbata akan matsalar da haka ba daidai bane aje hoto din duk wanda ke don hoto ta sa a gidanta to ta sai ta hana mala'iku shiga gidan na fata an fanci wannan abun to kaga daga cin fa'ida da muke samu a shiga mala'iku akwai yan amin kina nan kina addu'a Allahumma alama suna ce maki amin amin ina fata an fahimta da haka kina asara idan kika aje hoto a gidanki balantana abin da kuke yanzu wai duk wata ta je idan ta samu wata fulawa mai kyau sai a karkace fes a ɗauka in so ku ne da an je fes a ɗauka me sunan shi ba salfi ko ba salfi sunan shi ko ina fatan fahimta duk inda aka wani gida ba fa gidansu ba ne da ta ga sabon gida sai da je ta kofa gidan ta babaya ta gaba mai gidan kusan shi kenan sai fif fif ta dauka sai a tura a ciki mai sunan ɗin ma telegram ne ko instagram sai a tura ta instagram ai ga sabon picture da ta yi ga updated wani nan fa wance ya ce ai wallahi ai gidan kanin babana da ya tare makareciya ina fatan fahimta ko kuma ce sabon gidansu ne ka Allah kyauta to dan Allah ku tsara da kyau ku gani na taba ga mu ku je ku anshi ku dauki dictionary ku bincika me definition din sharfi wikipedia ku je ku bincika me definition na selfie in kuka kalla sai ku zo ku bani amsa ke da kanki zaki daina dan sun ce nau'i ne na hauka shine definition din hauka ce ina ba ta fahimta ke da out da kan kilo da ke abin nan bai kama da hauka ba a ce wata na da hoto sun kai 500 wata ya kai 2500 to me za a yi da su kuma hanyar wacce zamujin da za a aura ba din duk hotunan da ke sa dai kina kwaɗin wani ya zo aura to ba a zuwanci ana so ɗin ba har yanzu da ma Allah kika bi kika yi ta salatin manzan Allah da tilawa kina Allahumma Allahumma Allah kawo nagari sai ganin da nuna ya zo amma kin ta salfi fiw ki tura kin wannan shiga ki aro rigar wannan ki aro wannan duk kina ta abin nan duk saboda wai gashi nan har maza ma suna yin wannan abu kan katon saurayi da hoto a waya shi ya sa guda 500 far far far amma bai da bai da bai da qur'ani a cikin shi bai da application na qur'ani a cikin wayar tashi amma yana da hoto da 500 a ciki wannan magana kuke ji muna ga mako ko cire ta a maganar raha wallahi makirci ne da aka shirya saboda destroying din mutanenmu amma ba sani bane makirci ne aka shirya yara sai su shagaltar da lokacinsu madadin abin da zai maki amfani ki dau littafin ki na biology ko na chemistry ko hand out ɗinki da aka baku a makaranta ko note da kika yi a makaranta ke jotin don haka ma ga suna a makaranta ko jotin ba sa iya yi wawaye wai sai ka gama jotin wata da hala ko za dan ban dan abin nan zan dan sinafi ba haka suke yi wa mutum ya ƙin jotin ya ƙi zuwa da wuri wai kai ka zo tun da wuri ka zauna gaban malami ya maka karatu shi dan cin bilis wai sai ce waka ba shi zai sinafi malama ba haka ba ne ina fata an fahimci wannan abin wannan to kulura shin wannan ya kawo al'umma mu ci gaba ko ka kawo ci baya ci baya ne gaba daya yara ba sa iya karatu manyan ma ba san abin da ya kamata da ka samu mutum dan shekara 50 60 a office yayi gale yana kallafin gafar takardu an kawo masa ne aiki amma ya kalle yana kallon ta can wajen shi ma wai yana kallon izzar so gafa izzar so din shi a gaban shi nan fa ko ba haka bane to aka kore shi a wajen aiki me zai yi yana zo aka rubuta min petition ya shiga uku gale yana kallo ya je rattaba hannu inda ba a ce rattaba ba hammin ya suna wannan matsalar ko sani kaga mutum yana ta abin nan ko ga mutum da waya a hannun shi fefe fefe in dai facebook ne in zaka shekara kana kana scrolling ba zai kare ba ya kamata ka sani haka in youtube ne in wane ne jama'a wallahi mu kiyaye wannan abuwa din na ratsa da Allah bar ku ji ku je ku bincika ku ji akwai binciken da nayi shi tuza bawa ni sunan shi ban iya rikewa mai facebook din ma saboda yawan shi to shi me mene to shi zugabat ko to shi din da yawan nan mai facebook din ko da mai twitter da mai chrome wallahi dukkan su ba sa amfani da wannan abun wajen wannan kallakallar kai mai facebook baya yin facebook ku bincika shi baya yi ƴaƴan shi da matan shi ba sa yi ku je ku bincike ku gani ya baza wa duniya na ta yin kuɗi yana ta samun kuɗi ko kuma kuna nan kuna ta cinye rayuwarku kuna ta cinye lokacinku kuna wulakanta kanku ƙwaƙwar kuna ta mutuwa kuna nesa da Allah sakamakon wannan samun kuɗi da ku kuma don haka aka yi abin Allah sa kun fahimta da haka abinda muke cewa ba mu ce ka ku fesu gaba ɗaya ba ko abin nan amma in ma za ka yi wallahi ka yi shi da kula ya zama na farko za ka yi abin zai maka amfani ne akwai wani bincike da kake ka iya duba ka gani kana bincike an yi kaza an baka labari an kaza fififi misali yana alaƙa da rayuwarka ko ta musulmi sai ka duba ka gani yau ka fito da shi to ka samu tabbaci da abin nan ina fatan fahimta ko kuma za ka yaɗa na alkhairi ka ji wani karatu mai fa'ida sai ka shiga kai kotin ka shirya ina fatan fahimta sai ka tura ‘yan uwa musulmi su gada su ma su kanta su ga alkhairi daga ciki ya halarsa amma ka zauna ka ga wannan hoto ka ga wannan gurub ka ba da amsa can can an zole ka sai ka ba da amsa za ka da na sani ya ka ɗan wani baka daina ba ƙoƙari ku kiyaye wannan abin da haka mu dawo kan maganarmu wayannan hotuna ba su halarsa ba ku je ku samu karatu da muka yi na sayo muslim da na bukhari da muka yi na ƙarshe da muka yi mun tattauna matsalar hoto ƙarara da cikakkun bayani akan insha Allah ta'ala kuma bayanan sun nuna cewa halassun hoto ba halasci a cikin wannan hoto din Allah shi yayi da haka manzon Allah sarki cewa mala'iku ba sa shiga dukkan gidan da yake akwai kare a cikinsa ko kuma akwai mene idan ya zama akwai hoto a wannan gida din to malai ke cewa wannan daga cikin dalilin da ke sa azabtare maka lada iradi guda daya aw li najasatihi ala ma yarahu shafi'i ko kuma za a zabtare maka lada ne saboda kare najasa ne amma a bisa mazhabar imamu shafi'i ina fatan fahimci wannan abun wanda ne magana ta gaskiya kare ba najasa bane ina fatan fahimta yawa amma cin sa haramun ne amma ba najasa bane miyansa ne ake da saɓani sun ce najasa wasu wuce ba najasa bane ala ta halin dai dukkan wannan ma'anoni guda uku suna tattaruwa a kare na farko akwai ba mutane tsoro akwai sa disturbing ɗin musulmi sannan akwai hana mala'iku shigowa wannan zina sabbatuwa a kare ga irin wanda ke ajewa don haka yiwa musulmi mu kiyaye mu daina aje karrakacin gidajenmu da unguwanninmu malam sai yake cewa qala fi hidar wayataini qiradun wa fi ukhra qiradaini a cikin ruwayen guda biyu ɗaya ta ce qiradi guda ɗaya ɗaya ta ce qiradi guda biyu wa zalika yatamilu an yakuna fi naw'ain min al-kilab ahaduhuma ashaddu adha min al-akhar to wannan sai a dauka yana faruwa akan nau'o'i guda biyu na karnuka ne ɗaya karen ya fa ɗayan tsananin cutarwa kal aswadil ladhi amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi kaman bakin kare wanda annabi ya ce a kashe shi an ganshi irin bakin kare sitik din nan mai dage-dage guda biyu din nan annabi ya ba doka da annabi ya ce a kashe karnuka ne gaba daya a madina tana tana bukhari da aka fara kashe su daga ba annabi ya ce a dakata da kashe su sai dai baki bakin kuma baki sitik za ga wani bakin har da wani dage-dage a kan shi haka guda biyu to irin wannan annabi ya ce an ganshi a kashe shi saboda shedani ne ina fatan fahimta to kagan da ake demokradiya an kaga bakin karan mutum ka kashe ka shiga uku in ya kai kotu sai ka biya to malam sai yake cewa dai a walam yadkhulhu fil istisna'i hina naha an qatlihima an qatlha shi bakin kare bai shiga dogacin da annabi ya ba lokacin da annabi ya hana a kashe karnuka kamar hu mansusun fi hadisi jabirin kamar da yazo karar a cikin hadisin jabir akhrajahu sahih wanda muslim ya fitar da shi وقال النبي كتو عليكم بالاسود البهيم في في ذي النقطتين فانه شيطان cewa in kun ga bakin kare mai dage guda biyu akan sa ku kashe shi saboda shedani ne wa ya tamil an yakun liktilafil mawadi tayi kuma an ce kiradi bi ne a wani waka ce kiradi da ɗaya a wajen saboda sabanin wurare idan zama wurin mai jama'a da yawa ne zaka tur jama'a da yawa daban wani wajen kuma sai jama'a ba su da yawa فيكون ممسك ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص إيرا ينقص إيراداني idan za mutum yana zaune a garin maka ko madina manyan birane to sai da wanda aje za a ringa zabta da mashi iraki guda biyu kamar angonin mu zari nan ina fatan fahimta sai yake cewa wa bigairi haƙ iradi amma kaman ƙauye ne inda ba gidaje da yawa sai zama za a zabtar mutum iradi guda ɗaya wa ammal mubahu ittikhadhuhu fala yunqas amma karan da aka halasta riƙonsa ba za a zabtare maka ladanka ba kal faris wal hirra sai zama kaman kare ne da mage wallahu alam Allah madaukakin sarki shi yafi sani wannan kenan kal farsu kaman doki ba wal hirra da me nace kamar babban nan me yake da suna doki da mage ita ce kyanwa ko malam sai ce asalisa mas'ala ta uku ne akan karan yace wa kalbul mashiyati almubahu ittikhazuhu inda malik karan wato dabbobi karen da ake kiwo da shi wanda aka hana a ɗauka a riƙe a wajen imam malik huwan lari ya sirahu ma'a shi ne wanda ke tafiya kiwo da dabbobi ɗin idan zama karen yana tafiya kiwo da su to wannan an yi sauƙi a kansa lalladi ya hafazu hafi dari mina surraƙi ba wai karen da yake tsare wa'annan dabbobin saboda kaɓara sata ba a wajen malik kenan allah sa kun gane malik ya raba karen gida biyu na kiwo kenan idan kana fita kiwo zaka tafi da shi kiwo wanda ko ka je kayi bacci zai riga yana motar dabbobi to shi ake magana an ba da sauki amma a ka so kare sai ka zo na ango ka ce to nan ka sa kajinka ka sa kifi barka aje da kabara yi haura malik ya ce banda irin wannan karan in ka aje shi da wannan ma'anar za a ci gaba da zabtare maka lada kawai ka ɗauki wani bawan Allah ka ringa ba shi dubu goma kai na maka gadi shi kenan Allah samu dace sai malai ce wa kalbu zar huwa alladhi yahfazuha min alwuhush bil layli aw an nahari shi kuma kare na gona shi ne wanda yake tsara gona da daddare ko da rana saboda wuhush dabbobi da ke izuwa su barna a ciki yace la min surraqi ba wai dan tsoron barayi ba shi ba kun ji da sharadi sai malam ce kad ajaza gairu malikin ittikhadha li suraqil mashiya amma wani malamin da ba malik ba sun halastar da cewa a iya aje kare a gona saboda kada barayi su ga gonar su sace kayan gona din ko kuma kas a aje shi saboda a aje saboda gadin dabbobi kada barayi su sace dabbobi din waqad taqaddama fil ma'ida mil ahkam wannan bayanan sun tabbata sun gabata a cikin suratul ma'ida min ahkamil kilabi na hukunce-hukuncen karnuka din ma fi kifaya wanda akwai wadatuwa a cikin insha Allah ta'ala mu ma anan muna ganin an samu sauki insha Allah game da hukuncin kare Allah samu dace to sai mas'ala ta gaba da malam tattauna a hadisi malaci al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu a wannan wannan aya din kamar sai malaci qalibun atiya al-imamu ibnu atiya yake cewa وحدثني أبي رضي الله عنه قال بابانا الله جكنش درهما يتي يبان لابان يتي سميت على أبا الفضل الجوهري نادو نتيجة مالبي سنة أبو الفضل الجوهري في جامع مصر أبابا مسلاة جمعة مصر يقول على المنبر ين على منبر وعزه yana faɗa yana kan mumbarin wa'azinsa sanata 69 a shekara ta 469 yake cewa inna man ahabba ahlal khairi duk wanda ya so wasu mutanen alkhairi nala min barakatin zai samu albarkarsu sai ce kalbun ahabba ahlal fadlin wani kare ne ya so ya kaunaci wasu mutane masu falala wasa ibahum kuma ya abokance sai tafi tare da su fadhakarahu Allah fi muhakami tanzilihi sai Allah madaukakin sarki ambace shi a littafin sa wanda yake wanda Allah ya kyautata wannan littafi din Allah sa kun gane maganar da malai fada hmm ibn adiya na bamu labari wani babban malami ne yake bada bayan cewa idan Allah ya sa maki kaunar mutanen kirki ku ji ku zo da ma'anar kwaloko kaunar suwa mutanen kirki to sai ce sai ka shafi albarkacin wayannan mutanen ina fata fahimta me dalilin kamalin sai ce ah ga kare wulakantacciyar halitta saboda ya ƙaunaci wasu mutanen kirki ya tafi tare da su ga sunan shi a ƙur'ani ana ba labaituwa za a yi mutum musulmi kamar da ibn kasir ya kawo ya ce in kare wulaƙantacce halitta ya samu falala saboda ya so mutanen kirki ya zauna da su ina ga mutumin da ke musulmi mutumin kirki ya so mutanen kirki waliyan Allah ce ba zai samu falalarsu ba ina fatan fahimta Allah samu dace wannan istin bai daga wani aya shi yasa kaman za mu karanta yadda sai da Allah sai faɗa ce muna san Allah da manzansa da sauran annabawa muna so Allah kaɗa mu da su da haka kuna ji ko shi kauna da kuke gani so so da kike gani a zuciyarki ko to tana da direction a musulunci ba a baki ke da ke so ba kai musulmi ba baka kai yadda kake so ba akwai quyut a musulunci an ce ƙaunarka ta tafi inda Allah yake so da manzansa ne duk abin da Allah baya so annabinsa baya so ba ya duka ƙaunace shi ba Allah sa kuna tare wani abin yanzu yana ga cin abin da ake so zuciyarka ta ƙaunata shine ta ƙaunaci Allah ka ji kana son Allah a zuciyarka an fahimci wani abu ka ji kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji cewa kana son sauran annabawa ka ji cewa kana son siddiƙai kana son salihai duk wani mutumin kirki da ka ji labari ko a ƙasa ko ba a ƙasa ku ba sai ka ji zuciyarka ta yi farin ciki ina ba ta fahimta haka ne ko ba ka ba yanzu mu anan musulmi muna son sheikh bin bas haka ne ko ba ka ba amma ba mu taɓa ganin bin bas ba muna son malam Usaimin amma ba mu taba ganin shi ba muna son malam Nasiruddin Albani amma ba mu taba ganin shi ba to a nan Najeriya da mutanen kirki da muka duk muna son su haka ne ko ba ka ba muna son malam Bawa mai shinkafa muna son malam Idris malam malam Samail Idris ballata da su malam Abakar Gumi su malam Jafar su Albani duka muna kaunar mutanen domin Allah ya yarda mu kaunace su mu so su azkatan mu na fata mun fahimci wannan abin duk inda mutumin kirki yake muna kaunarsa kai ko anan ne ka jo ne sadaka sai ka jance alhaji ne yana nan yana raba naira dubu ɗari ɗari je ya gama raba buhu shinkafa ba kai ka bayar ba kana jin daɗin abin ko ba ka ji za ka ji kana son wannan mutum ko za ka ji ba ka san shi idan ka ji daɗi ka ji kana san shi to kai mumini ne idan ka ji haushi ka ji ba ka san shi kai mugu ne munafiki haka ne ko ba haka ba to a ɗaya side ɗin kuma shi ne duk sanda ka ji kai mutanen banza kake so to ka shiga uku Allah ji kanka ina fatan fahimta da ka ji ‘yan ƙwallon duniya kake so kai labarin ka kullum ‘yan ƙwallon duniya mai siyasi ya yi cinikin kaza mai suna liverpool ta sai kaza sai ka ji wani wawan ya iya cinikin liverpool ya san cinikin messi ya san coach kaza ya koma kaza amma da za ka tsarshe ga maka farallan alwala guda nawa ne ba zai gaya maka ba amma ya san duka 'yan abin nan sai ka samu ta sakare yarinyar duk 'yan fif ɗin hausa ta san su wancan shekara kaza ta zo shiga industry shekara kaza ta kaniwood shekara kaza ta fara fim ga fim ɗinta na farko ga kaza ga kaza amma in ka ce mata farlan sallah guda nawa ne ba ta sani ba me ke bata sallah ayyo Allah ya kamata yawa ki kuka ki yi da na sani me kai kika san wa'ancan mutane amma baki san addinin ki ba me addinin ki maki da kika jahilce shi kika san abin da yake ba zai amfana da ke ba sai cutar da ke ma yawa ina fatan fahimta wannan da yan kano din gashi sun fallasa kansu muna gani ba daidai bane ka ji kana kaunar su yadda kake kaunar mutanen kirki dan abin da ya rage za a ji ma dama dama watakila a bari shine cewa sunan musulunci ka amfani da shi amma abin da suke da shi abin a kyamace su ne a kiso a fada da su duk da suna karita cewa wai ai ba kaza ba kaza ba ga yana bayyana suna rungume da yan mata ga sunan a swimming tsirara suna wasa da su da 'yan matan ga wannan ya kwanta cinye wance tsirara da shi da ita ga wance ma zindir take an ɗauka ana talata wannan shine abin da ke wannan shine tarbiyyar da ake cewa suna yi wannan shine da'awa da suke na gyara ƙarya ne ba maƙiyan mabannata ne humul adu ada wannan maƙiyan Allah ne wallahi ba masoyan Allah bane ba addini suke ba kuma gyara ba taimako al'umma suke ba dan dai kawai babu hukuma islamiyya ne shi sa suke abin ga dama amma wallahi bai kamata a bar industry da irin wannan mutanen ba sai an kakkabe ta a sa mata hukuma da majalisa ta malaman kirki da zauna su tsaftace abin da ya kamata a fim a kansa waye ma ya kamata ya fim sai an maka screen a garin ku me matsayin ka tukuna me tarbiyyar ka sai an duba ku na to wani irin za a yi matsala maka za muke so a magani ta lalaci kan karatu sai a fi mu a wannan abu zai halatta a wannan abu amma ba irin wannan iskancin da ake yi ba to jama'a sai kaji wani kuma na nan shi hankalin shi na kan aktoci ne na indiya duk wani sabon akto da aka yi ya san shi yaushe shigo yaushe fita shi ma ya sani kudin shi nawa ne gidajen shi nawa ne duk ma ya sani shi ma wanda dai na gacin asarar rayuwa jama'a abinda ake so da ke shi ne ke so mutanen kirki da ya bayyana mutanen kirki ne ki kaunace su in zai yi ki zauna da su ki zauna da mutanen kirki in kika haka to sai albarkar ya ta shafe ki idan kika kishiyar haka kika koma kina kaunan mutanen banza irin wanda suke wayannan fina-finan dukkan su galiban ba mu ce duka gaba mafi yawan suka kalla mafi yawan su duk yan iska ne ina fatan fahimta yan fim ne yan kwallo ne yan wane ne yan wane ne irin sharrin da ke tare da su ka kaunace su wallahi sai ya taba ki kima ya kamata ki san da wani abu ya uwa sai abin ya taba ki koya kika yi kima kamar yadda kaunar mutanen kirki zai taba ki ya maki tasiri haka kaunar mutanen banza zai taba ki maki mummunan tasiri ya ishe ki misali yanzu nan kin zo kin ji ayar hadisi zaki ji imani ki har ke da kanki zaki san cewa ba kya kyama kowa baban ke zo ganki mijin ke zo ganki inda a kaddara a kaddara da manzon Allah zai zo tabe mu ana akwai zai da na sani ce make murna mutum zai ta yi ko haka na ga assalamu alaika ya rasulullah kai ma an goka ka zo karatu ko ba haka ba eh to amma idan aka yi ɗaya wajen kuma ba an je taron shekara-shekara na 'yan kani hutu sai aka ga kin je wajen ai za ki ga ɗan ɓoyewa da ba ki so a ganki ko za ki bari a ganki ba ki bari a kanki ba mutanen kirki ba ka bari su ganka ba misali ma suka buga misali kai ne ka zo ka so dabino da kaza da abinci kana ci sai ka ga malaminka ya zo ko sirikinka su ne da ake ji kunya sosai ko me za ka ce a su baba an zo a harka da zata a kawo baban a kawo mai filar kaza duk za ka kawo kana murna in sirikinka ne in malamin an algama ta malamin a bisimila a kawo malam kaza amma da ya zo sai ta da teburin naka ga shinkafa nan ga kwalbar giya kuma ga ta wuce a nan gefen za ka ji daɗi ya ganka haka ce da ke mutum zai noke ne ce zai gudu ta wata barazana ba zai zai zama akan teburin ba saboda wani isu ma haka fi na suka wakan ta ake tsala alaihin nasu to haka abu yake guda biyu ƙaunar mutanen kirki gani take ƙaunar mutanen banza gani take za ka ce ka zaɓa allah shi kiyaye to malin shi gaba da cimar bayani cewa sai malin ce ƙultu imamun ƙurɗubi sai ke na ce فإذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا idan ya zama wani kare ya samu wannan daraja madaukakiya bi suhuba ta hanyar ya zauna da mutanen kirki wa mukhalatati as-sulaha wal awliya da mu'amala dai da mutanen kirki waliyan Allah hatta akhbar Allah ta'ala bi zalika fi kitabi har ya zama Allah ya ba labarin haka din a cikin Qur'anin sa جل وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين to me tsammaninki ga mutanen da suke muminai masu tauhidi wanda suke mu'amala da masu kaunar al-mukhalina wanda suke mu'amala masu kaunar waliyan Allah salihan bayin Allah kun fahimta yi wannan mai sai gobe za mu tattauna maganar waliyai din nan sai wala ce bal fi hadha tasliyatun wa untun lil mu'minina al muqasidina yace ba ma haka ba a wannan aya in muka kalle ta da kyau zai zama akwai rarrashi ga mu'minai kun gane al muqasidina waɗanda aikin su bai kai na waliyai din ba an darajatul kamal wanda aikin su bai kai kamala da ake nema ba ma'ana point din su bai wuce 50 ko 55 ba kuma ga suna so su kai masu 90-80 ina fatan fahimta to wannan zai zama lallashi ga zuciyarsu ya ce al-muqassi na an dacil kamali al-muhibbi na linnabi sallallahu alaihi wasallama wa alihi khairi alin waɗanda suke ƙauna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa waɗanda su ne mafiya alkhairin iyalai ina fatan fahimta sai malam yake cewa rawar sahih an anas bin malikin kala imam muslim ya rawaito daga anas dan malik Allah kara masa da yace baina ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wataran kwatsam ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharijan min almasjid muna fita daga masallaci falaqiyana rajulun inda suddatil masjidi sai manzon Allah sai wani mutum ya haɗa mu wajen kofar masallaci fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah mata sa'a yaushe za ta tashi kiyama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi yace ma za ma adata laha kai da kake tambaye shi tashin kiyama mai kata tallamata wa qala ya rasulullah sai ce fa ka anna rajula istakana mutumin sai zama kaman ya sami kare zuciya summa qala ya rasulullah jim kadan sai mutumin sai ce ya manzon Allah ma adattu laha kathira salatin wala siyami wala sadaqa gaskiya magana ban wa kiyama tattalin yawan sallah ba ko yawan sadaka ko yawan azumi walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu amma abin da sani shine ni ina kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala annabi sai yace fa anta ma'a man ahbabta to kai dinna kana tare da waɗanda ka so kana tare da Allah duniya da kiyama kana tare da manzon Allah duniya da kiyama ina fata kun fahimta wa fi riwayatin a wata riwaya qala Anas bin Malik sai Anas dan Malik yake cewa fama farihina fama farihina ba'da al-islami farhan ashadda min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama to mu sahabbai ba mu farin ciki ba a rayuwar mu bayan musulunta da muka yi ba mu taɓa farin ciki ba fiye da faɗin manzan Allah sallasar cewa fa'anta ma'aman a hababta kai kana tare da wanda kake ƙauna Allahu akbar anas ya faɗo ta magana wa muna faɗin irin ta cewa ƙala anas sai anas yake cewa fa'ana uhibbullah wa rasulahu ni ina ƙaunar Allah da manzansa wa ababakri ina ƙaunar abubakar wa umar ina ƙaunar umar fa'arju an akuna ma'ahum ina fatan kasance ta da tsoron alkiyama wa in lam wa akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi amalihim ko da ayyuka na ba su kai aikin su muna fatan Allah ya hada tsoron alkiyama da haka mu ma din abinda Allah ya faɗa muna faɗa Allah muna kaunaka muna kaunar annabanka da alfarar annabawa muna kaunar Abubakar da Umar da dukkan sahabban manzon Allah Allah ka mu da tsoron alkiyama ina fatan fanci wannan abun mun cewa ƙaunar kawai tana cicciɗa mutum ina fatan fahimta ya je wajen waɗannan mutanen za mu ja burki a wajen sai Allah kai mu gobe sai mu tashi akan matsalar waliyai da kuma ƙasan sharhin wannan aya ɗin wannan magana muke yi domin wasu ce ƙauna kawai ake buƙata ba a buƙatar aiki in ka ji kana ƙauna annabi kawai to kan ma kai sallah kan ma kai azumi yawwa to ai shine dole a ɗaure ina fatan fahimta in Allah kai gobe za mu karasa wannan bayani insha Allah ta'ala a me tamboyi suka ce malam ka karanta to mhm na'am na'am karanta mu ji faɗa sosai aje na to tambayar ta farko ita tana wannan tana da restaurant wajen sai da abinci to don aka yi rara aka yi mai ke suna kwantai na abinci ko abin nan wanda a wanke-wanke ana tara masu kiwon kare sun siya ya halasta ya halasta mana kiwon aka hana da siyar da shi amma ba a hana sai da abincin da za a bashi ba duk wanda ya aje kare ya zai bashi abinci ko ka aje gare gidan gona aka bashi abinci ya to aisuwa za ka yi so ya halasta a sai da abincin sai tambayta ta biyu cewa to su basu aje kare ba amma makocinsu ya aje karnukan suna zuwa su sha tare masa a kofar gida ina fata an fanci wannan abu to fattaqullaha mastata'tu sai ku tsoron Allah gurin abin da ku iya idan za ku iya hana su zuwa kofar gida na ku ku hana su idan ba za su tano kuma to sai ku kwande abin da ku iya Allah ba zai kama ku da abin da ba za ku iya ba tun da najeriya muke ci wannan yanayi ɗin yanzu ka ce mai gidan ya kama sai ɗaure za a ce a kosu shi na da yanci ina fatan fahimta na'am bari yi ɗauka ta na'am ya halasta ko sira ko bayarwa ai kullu raɗabin bi kabidin kullum abin nan annabi ke cewa dukkan wani abu da ke da hanta mai jini a jikin ka bashi ka taimake shi ka ba za ka samu lada kin mata da hadisin bukhari ne wanda aka ba kare karo ce ta ba kare ruwa ma ta samu falala na'am na'am wanda suke gidan haya amma wani wana da kare a gidan sai ku je ku samu landlord din wato kiyaye kaza ce ko mai gidan dai ku ce ko dai ya hana wannan kiwon kare a gidan ko za ku tashi ina fata fahimta in shi ba zai fahimce ku ba in zai fahimce ku ku zauna ku yi masa nasiya wani eh da ka zo da kare gidan nan kaga ga illa kaza ga abin da annabi faɗa ga illa da yake haifar ga kaza kaza kaza in Allah sa musulmi ne wata illa ji ayar hadisi ya bi idan ya ki bi a lokacin sai ku mene sai ku je ku kai ƙara ga mai gidan mai gidan sai zuwa ta dole fata ko dai ya tashi ba mai gidan shi ko korka ne sai zaba ina fata an fahimta to to wanda ta wata tabba kan hoto ba a gane ta ba ta biyu ko hoto kuma in mutum ba ban ba wai idan babana yake take so ta ce ko ko malam gidan da kake haya eh in ba in babana ne yake nan ko ai hoto ko babanki ne haram ne kun gane ko babanki ne hoto sunan shi haram bai halarsa ba Allah samu dace lokaci ya kudi zamu ja birki anan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu insha Allah ai kokari a ai hakuri dan lati da aka kwana biyu amma za mu ci gaba shine mu ci gaba a goma da rabin ko a bai sha daya to a bai shi goma da rabin ko? ƙarfe goma goma ya yi? to ana tashi ne kafin goma katin da ake na zaɓi ma'az? na? to bari su ba Allah mu ƙasuwa na kallon bihamdika shaɗu Allah ila'ila'anta asirin wata balikwa salamu alaikum wa